الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti tare da hada shi da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a farkon suratul fil suratul fil makkiya ce ma'ana ta sabka a makka an kira ta suratul fil domin kalima ta fil ta zo a cikin ta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil an gane ko yawwa to kuma lafazin alfilu bai zuba cikin alqur'ani in ba cikin wannan sura ba ita kadai ce an gane ko sannan kuma cikin al-asma al-ijtihadiyya za ku ga akwai suratu alam tara kaifa wasu kuma suna kiranta suratu alam tara duk dai saboda wannan kalimar ta zo sannan kuma a cikin asbabun nuzul za ku ga ana kawo ta sababin nuzul kinta shine wato kissa ta abin nan abraha to wannan bai zaman tuwa sababin nuzul domin sarki wannan wanda ya zo ya ruguza ka'aba daga habasha ko kuma daga yaman an gane ko to ba sababin nuzul ba ne duk da yake ana kashi sababin nuzul dan amul fil ne kamar suke cewa shekarar da an kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai wannan lokaci qur'ani bai ma sauka ba sai bayan shekara 40 ya za a yi zama to sababin nuzul eh sai da mutu al qissa al muta'alliqa bil aya muna gariya ko ko da ma in ya inganta sannan alamtara dama malaman har da ƙur'ani sun kace cikin ƙur'ani alamtarau biyu ne alamtara shi ne abin da ya saura kenan in ka rike cikin alƙur'ani duk in ka ga ta ta zo da tarau mai tarau mai ta'un to mai tarau biyu na alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu ظاهرة وباطنة كو نعمة ظاهرة وباطنة أو أبن القراءة سنافع sannan kuma akwai alam tarau kaifa khalaqa Allahu sama'a samawatin tibaqa sauran kuma duk alam tara na cikin Qur'ani kaga ka huta an gane ko sannan ana kiranta suratu alam tara kaifa fa'ala rabbuka an gane ko yawwa ko kuma ana kiranta as-sura al-munazzala ala ashabil fil السورة المنزلة على أصحاب الفيل نكدب ابن العربي أتكن أحكام ناشي ابن العربي المالكي haka sanyamata unwani an gane ko ba wancan ibnu arabi ba as-sufi wancan batacce wanda yake da fususul makkiya an gane ko yawwa to sannan kuma tana da ayoyi guda biyar tana da haruffa tas'in da shida ita suratul fil tana da kalima talatin ishirin da uku a tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta ɗari da biyar wan nuzuli kina a tartibul nuzuli ita ce sura ta sha tara da sauka an gane ko sai mutum ya diba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min ulama da kuma al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar sun kace nazalat ba'da suratul kafirun ta sabka bayan suratul kafirun an gane ko wa qabla surati quraish sanan ta gabaci suratul quraish da sauka an gane ko a wani kauli kuma an kace ta sauka ne qabla al-falaq kinan ta sauka gabanin qul a'udhu bi rabbil falaq wannan dai a takaice shi ne abin nan takaitaccen bayani game da addirasal adadiyyar mawdu'iyya game da ita imamu suyuti a cikin tanasu ƙuddurar ya ce suratul fi zahara li ya bayyana gare ni fi waje ittisaliha ta fuskar fi waje ittisaliha ta fuskar dacewarta ya ce amma ba'dal fikra bayan na yi dogon tuntuni ko tunani wanda malami yana kawo maka shi don ya nuna maka wani lokacin littafi tana yi wa wani wuri ya sauki wani wuri ya yi wahala annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki lamma zakara halal humazatil lumaza da ya kwade halin humaza shine mai aibanta mutane lumaza mai kyahoce daga allamzu ne alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat humaza kuma mai aibanta mutane hammazin masha'in binami to duk da yake dai akwai maganganu na malamai da dama in ka diba cikin ad-durrul masun karkashin wannan ayar zaka ga bayani na wailul likulli humazatil lumaza to da Allah kawo halin shi allazi jama'a malan wa addada ko jama'a malan a wata qira'a wanda ya hada dukiya mai yawa kuma ya lissafa yace to wata azzaza bi malihi bayan Allah ya ambace shi kuma wanda wanda yake ya ta'azzaza ya nuna buwaya bi malihi da dukiyarsa wata qawwa kuma ya nuna karfafa to aqaba zalika sai Allah ya biyo bayan wannan bi dhikri qissati ashabil fil da qissa ashabil fil alladhina kanu ashaddu minhum quwwa waɗanda sun fi waɗancan sun fi su ƙarfi kenan humaza da lumaza wa aksaru amwal aksar amwalan kuma sun fi su yawan dukiya wa utuwan da girman kai an gane ko laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira wa qad ja'ala kaidahum fi tadlil Allah ya sanya wato makircin su fi tadlilin a cikin bata ma'ana kai ko ma kan masheki haka mai da malam Bahaushe yake cewa wa ahlakahum sai Allah ya halakar da su bi asghari tsairi da mafi karamcin tsuntsu wa adhafihi mafi rauninsa wa ja'alahum Allah subhanahu wata'ala sanya su ka asfin kamar karan karmami ma'kulin wanda an ci an canye an tattaka shi an gane ko yace to walam tughni anhum walam tughni ya rubuta walam yughni yawa walam yughni anhum maluhum dukiyarsu bata wadatar da su ba wala izzuhum ko daukakar su wala shaukatuhum ko karhin su asalin shauka kaya ake nufi amma ana amfani ita da karfi saboda kaya tana suka wala filuhum ko ko filikin su giwarsu shay'an wani abu faman kana qusara ta'azzuzihi duk wanda ya kasance makura shine qusara makurar karfin shi ma'ana karfafa shi wata ƙawihi da kuma karfafa shi bilmali da dukiya ne yake tinƙahu ta azus kana ifan sarashi da tinƙahu ƙarhi kuma da dukiya yana nuna karfafa da dukiya wa hamzin nasi da kuma aibanta mutane bi lisanihi da harshensa aqrabu ila halaki yana shi an mafi kusa da halaka Allah kai mu tsari wa adna ila dhullati kuma shi an mafi kusa da kaskanci wal mahanati da wulakanta don haka shi yasa sai Allah kawo kissa su kusa da kusa ban sani ko muna fahimta ba to wannan shi dai ne abinda wato imamu suyuti ya kawo sura ta gaba sai mu je zuwa ga surat quraish surat quraish quraish kabila ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sura makkiya ce akwai wata riwaya ko magana tuna, tuna cewa madaniya ce duk da ke ba riwaya ce mai karfi ba sannan ana kiranta suratul ila fi quraish dan saboda ta buɗe da wannan abin nan sannan kalma ta ƙuraishi ba ta zo ba cikin alƙur'ani in ba cikin wannan sura ba ina fata an fahimci ni eh shi yasa imamul bukhari da ibn al-arab arabi an gane ko da imamul alusi a cikin tafsirin sa fi ruhil ma'ani sun kira ta wato surat li'ila fi quraish unwani ne sun kai mata to wannan suratul ila fi ibn al-jauzi kuma ya faɗi wannan suna a cikin tafsirin sa zadul masir da imam shaukani a cikin wato suratul ilafi muskara da quraish ba da imam shaukani a cikin tafsirin sa fathul qadir adadin ayoyin ta tana da ayoyi hudu a cikin adadul kufi da kuma al-basri da ash-shami sannan tana da ayoyi biyar a cikin adadi al-madani kina al-awwal wa wa da kuma al'adadul makki gani ko in an ce makki da madani shi ake kira al'adul hijazi adadin haruffanta tana da harafi 77 adadin kalmominta tana da kalma sha bakwai an gane ko yawwa abdullah tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh babu nasikh babu mansukh a cikin ta na fata ana fahimta ta idan ana faɗin adadin haruffan sura wani lokaci suna iya sawa basmala ciki ina fata ana fahimta ta idan kawai lissafi ya ga abin abin nan ko kuma ya zama sun fitar da basmala kenan sai ka hankalta ma wannan mun gane wannan ko yawwa الترتيب المصحفي ترتيبي نجير سورور القرآن تنا دا إتتي سورة تريد الشدة نعم أكو دا سما الترتيب النزولي شيني والنزولي كنا والترتيب النزولي ترتيب تنا سوكا إتتي سورة أشرين دا ترى أشرين دا ترى كما يدد تيون الإتقان في علوم القرآن دا كما آيات المتشابهات الألفاظ نا عبد الله الطيار سنكتي نزلت بعد سورة التين تاسم كباين سورة التين والتين والزيتون كنا وقبل سورة القارعة sannan ta sauka gabanin suratul qari'a wannan shine a takaicen bayani abinda malamai suka kawo game da surat wato abin nan suratu quraish idan muka zo cikin littafin tanasuqud durar imam suyuti yace suratu quraish hiya shadidatul ittisal bima qablaha tana da tsananin dacewa kenan dacewa haduwar ta dacewa da wadda ta gabace ta li ta'alluqil jari wal majrur saboda jar wal majrur ya ta'allaka ya kullu ya ratayu inji malaman zauri fi awwaliha a farkon ta bil fi'li da fi'li fi akhiri tilka na karshen waccan wali hada saboda wannan ne kana ta sun ka kasance fi mushafi ubay ba fi mushafi abi ba ubay ubay bin ka'ab sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin mushaf na ubay surat abin nan suratan wahida sura ɗaya an gane ko wannan asarkin mai tahqiqin littafi ya kawo su ina fata an fahimce ni to abinda suke son su ce ta'alluqin shi mai tahqiqin littafi in ka diba nan bawon yayi bayani mai tsawo wanda ba sai mun abin nan ba abinda yake son ya ce faj'alahum ka asfin ma'kul Allah ya maida su abraha kamar karan karmami wanda an ka makul an cinye dabbobi sun cinye shi kuma sun tattaka shi ita tattaka saboda ba za su ce ba sai sun tattaka shi saboda wasu wanda aka tattaka kalma ta makul ta nufin wanda aka cinye to me yasa Allah ya musu haka li ila fi quraishin ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf saboda sabon quraishawa ma'ana Allah yana son ya sanya quraishawa su zamanto su ne manya a cikin larabawa to wanda ya kawo musu hari kaga sai Allah ya kare da shi saboda su samu wannan siyada shine yace yana da ta'alluq da shi muna ganewa ko kuma banda wannan magana akwai maganganu masu yawa kwarai da gaske in ka zo jalli ila fi quraish in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun sai ka bi a hankali maganganu za ka gani masu yawa in ban manta ba da sauran dai littattafai na tafsiri za ka ga maganganun za ka samu wannan wurin suna aikai magana goma sha biyar alarma ko sha tara ma akwai maganganu dai masu yawa da ya takaici wallahu ta'ala a'lam sura ta gaba wadda za mu ɗauka wato sai suratul ma'un makkiya ce ta sauka a makka au madaniya akwai ra'ayin da yake ganin kamar madina na ta sauka an gane ko sun ce wasu malamai sun ce a'a aya uku na farko sun sauka a makka sauran kuma sun sauka a madina an gane ko kuma an saya mata suna ma'un saboda kalma ta ma'un ta zo karshen ta wayam na'udal ma'un taimako an gane ko yawwa kuma kalma ce ta ƙarshe wa yamna unal ma'un ita da kalmar ƙarshe na aka sanya mata suna an gane ko kuma kalma ta ma'un ba ta zo ba cikin wata sura in ba ita ba an gane ko yawwa sannan ana kiranta suratu ara'aita kuma ana kiranta suratu ara'aita alladhi yukadzibu kuma ana kiranta suratul din don an ka ce a ra'aitar ladhi yukadibu bid-din sannan ana kiranta suratul yatim an ka ce fa dalika alladhi yad'ul yatim sannan ana kiranta suratul takdhib masdar ne na kadhaba yukadibu takdiban alam abin nan ara'aita alladhi yukadibu bid-din to yukadibu masdar kishi takdhib duk da yake fi'ilin shi ne yanzu mu gane adadin ayoyinta tana da ayoyi bakwai a cikin adadul kufi da albasri sannan tana da aya shidda a sauran a'dadikin wanda mun sha faɗa su ko ba haka ba adadin haruffanta tana da harafi 112 adadin kalmominta tana da kalma 25 ba a sa wasu fi da ila Abdullah Tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh cikin ta babu ayar da ta shafe hukuncin wata aya ko kuwa da aka shafe hukuncin ta a cikin ta الترتيب المصحفي ترتيبي نجير سورور القرآن إتتي سورة تدريد بكوي والنزول ترتيب تكمن سوكا إتتي سورة تشابكوي أدوبة الإتقان في علوم القرآن دكما آيات المتشابهات الألفاظ نا عبد الله الطيار دا التفسير الموضوعي لنخبة من العلماء دا سورة اللي تفين علوم القرآن دا تفسيري سنكتي نزل التاسب كبعد سورة الكوثر bayan suratul kautsar inna a'tainakal kautsar wa qabla suratul kafirun ta sauka gabanin suratu al kafirun an gane ko yawwa wannan shi dai ne abinda wato suka kawo to wannan magana da cewa ta sauka gaba abin nan ba'da suratul kautsar ya fi rinjayar da cewa kenan ta sauka ne a wato a makka kuma kaga abin nan ba da suratul kawsar ta sauka amma kuma wajen tartibin alkur'ani ce ta gabace ta idan muka duba a cikin tanasu quddura imam suyuti yace suratul kawsar qala al imam fakhruddin ka gani yanzu ya hade shi fakhruddin razi yanzu wani lokaci malami in ba ka karanta littafin shi gaba ɗaya ba ka karanta muqaddima don ka gane manhajin da ya tafi akan shi da uslubinsa na biyu in ya faɗi wani suna tana yiwa can gaba bai faɗi shi gaba ɗaya ba zuwa gaba sai shi faɗi shi gaba ɗaya sai ya taimaka maka imam fakhruddin razimi a tafsirul kabir yace hiya ita wannan sura kal muqabila lillati qablaha kamar tana fuskance ceniya muqabala an gane ko shi yasa an kasanya mu muqabala suna muqabala shine muqabalatul ra'yi bil ra'yi wad dalil bil dalil duk da yake an yi kiranta munazara ma'ana kamar ta fuskance ta ne li'anna sabiqata wadda ta gabace ta wasafa Allah subhanahu fiha Allah ya sifanta a cikin ta almunafiqina munafiqai bi arba'ati umurin da al'amura guda hudu al-bukhl ruwa dan Allah ya ce yamna'un al-ma'un wa tarki as-sala da barin sallah yura'un alladhina hum yura'un suna yin sallah tariya kenan kaga inda za a gan su na suka yinta inda ba a ganin su ba su yi sun bar ta kenan والرياء كما الله سبحانه وتعالى الرياء الذين هم يراؤون والرياء فيها ده الرياء كنا أتكن صلى ومنع الزكاة ده هنا الزكاة تندو وندي هنا تمكو بلن تناشي يباير تو وذكر في هذه السورة sai Allah ambata a cikin wannan sura kenan suratul kautsar fi muqabalatil bukhli abinda yake kishiya kenan na rowa inna a'tainaka al-kautsar mu mun ka baka al-kautsara wannan kogi wanda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yace man shariba minhu la yazma'u ba'dahu abada Allah ka sanya mu daga cikin wanda za su sha cikin wannan shine malam Bahaushe yace al-kausara ruwan al-kausara ba wasu malamai sun fassara shi al-khairul katir shine dan kasura abin da yawa ne kaga kau wawun ce an ka kara sai dan kausar kasura kausar dama ziyadatul harf تدل على زيادة المعنى غالبا لا دائما المهم da sun fassara shi da alkhairi mai yawa dama ai korama ita mata da cewa alkhairi mai yawa wanda Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da yake sun firin jihar da kawai a fassara shi da abin da ya zo cikin hadisi wasu kuma sun ga a hadisin ya fassara ɗaya ne daga cikin alkhairin da Allah ya bashi wa fi muqabalati tarki sala kuma abin da yake fuskantar barin sallah tunda su munafikai sallar su ba ta Allah ta ba fasalli ai dum alaiha da an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan bai sallah ba a ya dawoma akan yin sallah domin dama yana sallah kamar da an ka ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah ai ba da annabi jin tsoron Allah ba ka dawoma akan jin tsoron Allah wasu sun ka ce a al'umma shi ake nufi wa fi muqabalatir riya'i shi ko abin da ya fuskanci riya sai an ka ce li rabbika kai sallah li rabbika ai liridahu don neman yardar Allah domin Allah muhuna tana iya ɗaukar litta'alid kai sallah don Allah lalin nashi ba don mutane ba sabanin addinin mutane yanzu ya ga mace ta armi malam ko ustazu tana sawa hijabi da ya rabu da ita shikenan sai ta koma sa skate ko jeep mace tana zuwa makaranta tana aure da wanda yake so ayi addini in ta aure wanda babu ruwa ne da makaranta har sallama tana iya bari duk a huta eh yaro shi na tare da mai gidan shi in mai gida na nan sai kaga ana sallah cikin lokaci in mai gida babu shirin kuma sallah ba a yi eh mutum na yana kasashen mu nan ne na musulmi inda an kasan shi bai banna in ya sahi kasashen gwarawa da cana da turai sai a gane shi tare da karuwan turai kuma istazona kaga saboda can kamar can cana babu Allah na koko Amerika babu Allah koko turai babu Allah ko mi za a yi aidon Allah ko wa'azi sai ka iske wani lokacin har da sallaha da an kasan alhaji daga bada kyauta in ana sallah ko ko in lokacin zakka sai ka ga jam'in sallah asuba tunda sun san da asuba na aka rabu bai wuce su da an raba zakka an ka bashi shikenan sai a ma kiran sallah ijabar ku abin kaga ko wa'azi ya zamanto ana yin wa'azi saboda waɗansu su ga kokarin da aka yi a bada sadaka wa'azin neman tsaba to da haka da irin waɗannan abubuwa Allah kai mana tsari da su wa fi muqabalati al-ma'un man'il ma'un kuma abin da ya fuskanci ko ko kishiyar hana taimako wan har an gane ko wan har yana iya ɗaukar ka soke to sai an ka shahi maf'ulun bihi shi yasa fassara sai ta yi yawa ko ka soke hannuwanka lokacin da kake sallah shine kamun hannuwa kenan ko kuma ka soke taguwarka an gane ko saboda raƙumi ana soke shi ne kafin a yanka shi an gane ko wa arada yace abin da ake nufi a التصديق بلهم الأضاحي التصديق نكو التصدق كما تأربوتا yin sadaka da naman layya to naman layya ko kuma naman dabbar da an ka yanka a aikin hajji hadiya qala yace fa'tabir hadhihi almunasaba inji imam fakhruddin razi ka kalli wannan dacewa al'ajiba mai ban mamaki kaga inda ba yawan da istinbati ba kaga mutum ba zai iya ganewa ba in ba Allah ya so ya gane ba muna ganewa ko yasa in kana da littafan tafsiri in suna da yawa in kana da damar duba su daban-daban to ka duba su musamman ka dubi muhtasara waɗanda ba su da tsawo domin ka ga ra'ayuka na malamai mai tahiya da littafi guda matsala na kuma in ka fassara littafi guda to ba kai tafsiri ba ka dai fassara ma abin da shi mai tafsirin yake yanzu in ka ɗauko tafsiri ɗauki tafsirin da yake mai yawa misali kamar tafsirin ibnu jarir tabari da za ka fassara tafsiri ibnu jarir tabari tun daga bakar hannasi ka fassara shi yau ba kai tafsiri ba ka dai faɗa abin mutane abin da ibnu jarir tabari ya ce an gane ko shi tafsiri ya gadi kana da ulumul ala da bor al ulumul ala al lughawiyya wa shar'iyya abu na biyu ya zama to kana muqarana bainal aqwal wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to in ka haɗo su sai a duba a gani shin hadhihi al aqwal an gane ko mutadadda sun ci karo da juna in sun ci karo da juna to sai an rinjayar da wata waɗansu maganganu akan waɗansu ko wata magana akan wata amma bil adilla in kun ci karo da juna ba sai ka yadda za a haɗa su to wannan shine tafsiri kana iya duba tafsiri 20 30 har 100 ma in kana da su musamman wannan zamani da Allah ya hore muna irin su al maktaba shamila sai ka danna daga wannan tafsiri zuwa wannan tafsiri an gane ko da kuma irin ma yanzu cikin jawwal suna kawo application wanda kana iya amfani da cikin salula sai ka sai akwai tafsirai masu yawa da ka danna daga wanga aya sai ya tashi kaga kana iya ganin ra'ayukan malamai daban-daban wanda kuma kawai in ka samu in ra'ayukan duka sun zo iri ɗai sai ka ba sai ka sha wahala ba sai ka ce to da wane da wane da wane da wane da wane duk sun tafi kan wannan ba sai ka jawo larabcin nasu ba saboda mutane ba su da lokacin da saurayi wannan larabcin sai ka ce da wane da wane da wane da wane duk sun tafi akan wannan ra'ayi in akwai sabani sai ka ce to kuma da wane da wane da wane sun tafi akan sabani kaga ka yi tafsiri kuma cikin shin maganganun su shin in ana iya hada su to ga ta hanyar da zamu yi mu hada su in ba za mu yi hada su ba to maganganun waɗannan mu ganin sun fi karfi saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza to ga shi aka ce ma tafsiri a gane akwai shakhsiyatul mulki amma in ka ɗauko tafsiri guda duka fassara wa mutane ba tafsiri na kai ba kana fassara wa mutane abinda wani na yi an gane ko yawwa Allah ya kyauta to surar da zamu je ta gaba sai suratul kafirun marmako a ce suratul kafirin mun ka ce mun faɗi dalili su sune surori guda uku da suratul munafiqun da suratul mu'minun ba a ce suratul mu'minin da ba suratul kafirin mun ce saboda bambanta su da sauran surori dama ko mutanen duniya ba su ce waɗannan guda uku kuna ganewa ko yawwa an sai mata suna suratul kafirun saboda kalmar ta kafirun ta zo cikin ta qul ya ayyuhal kafirun sannan kuma sura ce makkiya an gane ko duk da yake wadansu tafi cewa madaniya ce amma ra'ayin nasu yana da rauni akwai kuma ana kiranta al muqashqisha muqashqisha ɗaya ne daga cikin sura da an yi mata shi li'annaha sun ka ce to kashkishu minan nifaki tana raba mutum da da munafunci to la abudu mata abuduna ga hili aqidar ka take babu wani labe labe shi ne an ka ce mata mu kashkisha mala abdullahi suratul sannan kuma ana kiranta suratul ikhlas duk da yake suratul qul huwallahu ana kiranta suratul ikhlas ita ma wanga ana kiranta suratul ikhlas لأنها تدعو إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده an gane ko kenan sai a ce suratul ikhlas al-ula da suratul ikhlas al-thaniya ana kiranta suratul ibada domin la a'budu ma ta'buduna yazo sannan ana kiranta suratul munabaza surat jihayya nabaza watsarwa nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim eh ka watsar da kafirci ka rike imani ana kiranta kuma suratul din dan ya ce lakum dinukum waliya din adadin ayoyinta tana da ayoyi guda shidda adadin haruffanta tana da harafi tas'in da takwas an gane ko adadin kalmominta kuma tana da kalma ashirin da bakwai abdallah tsayyar ya ce lana suka fiha wala mansu babu ayat da ta shafi hukuncin wata kuma babu da aka shafi a tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 109 in ka ɗauko daga sama wan nuzuli tartibi kuma na sauka an gane ko ita ce sura ta 18 kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an da ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah doktor abdullah tayyar kadiba kuma cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama sannan kana idiba kuma littafan tafsiri daban-daban da kuma littafan ulumul qur'an wanda sun kai bayani kan surori an gane ko yawwa dan ilimi abu ne wanda yake son a fada dashi eh نزلت بعد سورة المعون سنك تاسب كباين سورة المعون وقبل سورة الفيل تاسب كباين سورة الفيل wannan shine takaitaccen bayani game da ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya game da ita wato wannan sura cikin tanasuqud durar imam suyuti yace suratul kafiruna aqulu ina cewa wajhu ittisaliha fuskar dacewa ta bima qablaha an gane ko saduwa ne amma yana nufin dacewa bima qabla ha da wanda ta gabace ta annahu ta'ala shi Allah lamma qal lokacin da yace fasalli li rabbika kai sallah ga ubangijinka ko kai sallah don ubangijinka amarahu kenan Allah ya umurce shi an yukhatib al kafirina yayi magana da kafirai bi annahu la ya'budu illa rabbahu shi baya bauta ma kowa sai ubangijinsa wala ya'budu ma ya'buduna kuma baya bauta ma shi shi manzo ba zai bauta ma abin da suke bauta ma ba wa balagha fi zalika kuma ya kai matuka a cikin wannan fakarrara sai ya maimaita wanfasala minhum yan rabu daga gare su ala anna lahum wato dinahum suna da nasu addini wala hu dinuhu shi ko yana da addinin sa an kai karshe gane ko kenan tunda fasalli li rabbika tana nuna ikhlasi to sai an ka ikhlasi a abin nan kuma sai aka bayyana cewa a gaya maka kafirai tunda Allah ya umurce shi da wannan shi don don Allah to kuma kafirai in sun ka zo kuma haka na za a yi da su ba wani abu tunda dama shi manzo ne sallallahu alaihi wa alihi sallam mai isar da saƙo mun gane ko sura ta gaba sai suratul nasr suratul nasr madaniya ce ta sabka a madina saboda kuma an kira ta suratul nasr saboda idza jaa nasrullahi kalimatu nasr ta zo ko ba ka da a cikin ta duk da yake kalimatu nasr ta zo cikin alqur'ani ayi aurari daban-daban sannan kuma ana kiranta suratu idza jaa nasrullahi wannan kaga ai ba matsala bane ma'ana hikaya ce wa tusamma suratu tawdi' ana kiran suratu tawdi' surar bankwana domin alamun wahayi ya zo karshe kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo karshe wa tusamma suratul fath ana kiran suratul fath idza jaa nasrullahi wal fath to ne sai ta zama suratul fath الثانية tunda wacce tana da mantuwa ula inna fatahna laka fathan mubina ko suratul fasl suratul fath الطولة da الصغرى القصيرة daga jeruwa don kace karama kai zai a cikin qur'ani sun ce akwai karami an gane ko yawwa adadin haruffan ta suka ce haruffa ne guda 80 sannan adadin kalmomin ta sun kace tana da kalma 20 wato da bakwai kenan an gane ko yawwa adadin ayoyinta kuma tana da aya uku abdullah tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh ba ayat da ta shafe hukuncin wata kuma babu wanda aka shafe ta at-tartibul mushafi tartibinta na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 110 wan nuzuli kenan wa tartibun nuzuli ita ce sura ta 103 an gane ko yawwa sannan kuma an yi riwaya daga ibnu abbas radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أنها آخر سورة نزلت كده إتا تشي سورة تكرشي ودى تستوكا تاسب كغبان متو منزا الله صلى الله عليه وسلم ده شكرا بيو an gane ko to in mun ɗauki wannan ra'ayi kenan ita ce sura ta 114 da sabka an gane ko in mun ɗauki wannan riwaya ta ibnu abbas kenan akan wannan sai da mun to ta sabka ne bayan suratu bara'a yawwa to sannan kuma imam al-wahidi ya yi riwaya cewa ta sauka ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo daga Hunain an gane ko yawwa to kiran sai ya zama to in bayan Hunain ne kiran sai ya zama to fathakin da ake zance ya riga ya wuce idza jaa rasulullahi wal fathu an gane ko yawwa in ko wancan ra'ayi ne na ta sauka bayan bara'a to kenan kafin fathu ne to to amma da Allah ya ce wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi an gane ko kenan sai da manto in yadkhuluna ma'ana fathu makka bai kasance ba kenan za su shiga ne in ko ya zuhuluna ne kenan sun shiga can mazi amma mudari in yana nufin suna shiga yanzu kuma za su ci gaba da shiga an gane ko to afwajan jama'a jama'a shine sanatul wufud ana kira sanatul wufud wufud shekara ta jama'a jama'a ko abin nan da suka zo suka musulunta shekara ta tara idan muka ɗauki ra'ayin kuma ita ce ta ɗari da uku ba ta ɗari da sha hudu ba kina zai zamanto nazalat ba da suratul hashir ta sauka bayan hashir wa qablan nur kuma ta sauka gabanin suratul nur an gane ko kina sai zamanto ta sauka ne aqiba ghazwatu khaybar bayan ghazwatu khaybar an gane ko kuma akwai riwaya daga abdullahi bin umar cewa ta sauka ne an gane ko بمنن منى في حجة الوداع حجة الوداع mun gane ko? to almuhimmu dai akwai maganganu daban-daban game da ita yana yiwuwa duk in mun kadiba sabkatta lokaci guda ne amma kowane sahabi lokacin da ya fara jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai sa tsammanin wannan lokaci ne ta sauka wallahu ta'ala a'lam akwai bayanai da yawa mai sosiya kuma cikin littafai zai ƙara fayyacewa almuhim sun kace suratun nasr imamu suyuti cikin ta nasu kudurar ya ce suratun nasr aqulu ina cewa wajhu ittisaliha bima qablaha fuskar haduwarta ko dacewarta da wadda ta gabace ta annahu qala Allah ya ce fi akhiri ma qablaha a ƙarshen surar da ta gabace ta kenan ita ce suratul kafirun wali yajin addini yana gare ni fa kana fihi ish'arun a cikin wannan bayani na wali yadin akwai ish'arun sanarwa bi annahu cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam khalusa lahu dinuhu addinin shi ya tsarkaka gare shi wa salima addinin shi ya kubuta min shawa'ibil kuffari daga dukkan wani abu da ya cuɗanya da kafirai wal mukhalifin da suka saba mishi fa'aqqaba bi bayani waqti zalika sai Allah ya biyo bayan wannan da bayanin lokacin da addinin zai tsarkaka ya zamanto tatacce babu wata matsala wa huwa maji'ul fathi shine lokacin zuwan fathu budi wan nasr da nasara fa innan nasa domin su mutane hina dakhalu fi dinillahi afwajan lokacin da sun kashe cikin addinin Allah jama'a jama'a ko afwajan faqad tamma al-amru al-amri ya cika wa dhahaba al-kufru kafirci ya tafi wa khalusa dinul islami musulunci ya tsarkaka ya zan shine addini shi kadai mimman kana yunawi uhu daga waɗanda sun kasance suna kiyayya da musulunci suna yakar musulunci walidha walidhalika saboda wannan ne kanat sura sura ta kasance isharatan ishara ce ila wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma mai tahqiq wannan littafi yace akhrajahu akhrajal bukhari fi hada al ma'na fi tafsir imam al bukhari ya ka ma'ana irin wannan magana a cikin tafsir yana nufin kitabut tafsir cikin sahih al bukhari an ibn abbas wal imam ahmad imam ahmad ma ya fitar da wannan wa ibn jarir fi tafsir ibn jarir shi ma ya kawo cikin tafsir shi yasa ilimi yana buƙatar a san masadir da kuma abin nan wa qala al imam fakhruddin imam fakhruddin razi ya ce ka annahu ta'ala kamar dai Allah ya kure yana cewa lamma amartuka lokacin da na umarce ka fi suratul mutaqaddima ga ayar da ta gabata bi mujahadati jami'il kuffar ka yaki dukkan kafirai ka gaya musu gaskiya bit tabarri minhum ka barranta daga gare su wa ibtali dinihim ka bata addini su ka nuna ba gaskiya bane jazaituka ala zalika na sakan ka maka da wannan bin nasri da nasara wal fathi da budi wa taksir al asba' kuma ni yawaita magoya bayanka qala kuma imam fakhruddin razi yace inji imam suyuti yace ya ce wa wajhun akhar kuma wata fuska wa huwa shi annahu lamma a'tahu al-kawthar da Allah bashi alkhairi mai yawa wa huwa alkhairul kathir nasaba ya dace tahmilahu mashaqqatihi a dora mishi nauyin wannan alkhairin wa takalifihi da abubuwan da za a dora mishi fa aqabaha bi mujahadatil kuffar sai aka biyo bayan wannan alkhairin da cewa ya yaki kafirai wa tabarri minhum ya barra da gare su falan mamtasala zalika lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan a aqabahu bil bisharati sai Allah ya biyo bayan wannan kokarin nashi da bushara bin nasri da nasra wal fathu da buɗe wa iqbalin nasi da fuskantar mutane afwajan jama'a jama'a ila dinihi zuwa ga addinin sa wa ashara kuma Allah ya nuni ila dunubi ajlihi zuwa ga kusantowa ajilinsa fa innahu laysa ba'da al kamari illa zawal ba abin da ya saura bayan cika sai mi sai ja da baya malam bahaushe ce jiwa ko mi nisan jiwa ƙasa ta yi ko ba haka nan bane ya ce to tawaqqa'a zawalan idza qila tamma tawaqqa'a zawalan ka sa tsammanin zawalan abu zai gushe idza qila tamma an ka ce ma ya cika da an ce ma ya cika to kenan lokacin ta ya sai yayi ko ba haka nan bane Allah subhanahu wataala ya ce muke mu na'am kenan sai mu tashi surar da za mu tashi a kanta ta gaba sai suratu al-masad suratu al-masad makkiya ce saboda kalma ta masad ta zo cikin tasfiji da hablum min masad sannan ana kiranta suratu tabbat a a tabbat kawai sannan kuma ana kiranta suratu abi lahabin sannan ana kiranta suratu lahabi an gane ko duk da yake kalma ta lahab ta zo cikin suratul mursalat la dalilin wala yughni min al-lahab sannan kuma ana kiranta suratu ma kana min abi lahabin abinda kasance daga abi lahabin wa suratu tabbat yada abi lahabin akin suratu tabbat yada abi lahab adadin ayoyin ta sun kace tana da ayoyi biyar adadin haruffan ta 81 tana da harafi 81 adadin kalmomin ta tana da kalma 19 Abdullah Tayyar yace la nasikha fiha wala mansukh kenan babu ayat da ta shafi babu wanda aka shafi sun ka ce ta sabka nazalat ba'da suratul fatiha bayan suratul fatiha wa qabla suratul takwir kafin kuma suratul takwir idan shamsu kuwirat sun ka ce kuma ta sabka ne a sana shekara ta hudu daga wato manzancin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tartib al-mushafi tartibi na surorin al-qur'ani ita ce sura ta 111 in an dauko daga sama wan nuzuli kina at-tartibun nuzuli an gane ko ita ce wato sura ta wato shida kenan ita ce sura ta shida da sauka kadibatin التفسير الموضوعي لنخبة من العلماء da kuma al-itqan fi ulum al-Qur'an da ayatul mutashabihatul alfaz na Abdullah Tayyar wannan shine takaitaccen bayani game da wannan sura ta fuskar ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar Imam Suyuti cikin tanasu quddurar yace suratu tabbat kaga shi ma ka kawo qala al imam imam ya ce kaga dai hadith fakhruddin razi zamu ci wajhu ittisaliha fuskar dace wata bima qabla hada abin da gabace ta annahu lamma qala lokacin da banzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lakum dinukum waliyad addini na yana gare ni kuku addinin ku yana gunku faka annahu qila kamar dai an ce ilahi ubangi mahalicci abin bautata wa ma jaza'i to me ya sakamako na tunda na tsaya ma addinin ka فقال الله له سي الله ce da shi an-nasr wal fath zamu baka nasara da budi faqala sai kuma ya ce wa ma jaza'u ammi alladhi da'ani ila ibadatil asnam to me sakamakon ammu dina wanda ya kira ni zuwa ga bautar gumaka fa qala sai Allah ce tabbata da abi lahab ina fata an fahimta eh ko kuma da yace idza ja'a nasrullahi wal fathu ko wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja an kawo wadanda sun ka shiga musulunci ko an nuna addinin shi ya shi nasara ko to sai a kawo labarin wanda yake makiyin shi su kuma sun yi hasara sun tabi duk ya da sun kai ma addini gashi sai da Allah kai shi inda yake so kuma Allah ce inda shani aka huwa al-abtar to gashi nan su su Abu Lahab din ban sani ko mun ka fahimta ba yace to wa qaddama al-wa'd al-wa'id Allah ya gabatar da alƙawali na cewa nasrullahi wal fathu shine alƙawali alal wa'idi akan wa'id narko an gane ko li yakuna an-nasru domin nasarar shi ta kasance mu'allalan an ba ta sababi bi qaulihi waliyadi addini na yana gare ni wa yakunu alwa'idu raji'an ila qaulihi lakum dinukum addinin kuna gare ku me an ce liyadi ni addini na na gare ni kina abu ne mai kyau tunda shi ya rike addinin kwarai kamar alƙawali ne da an kace kuma abin nan lakum dinukum addinin kuna gare ku kenan ba addinin kwarai bane kaga narko ne domin in ina akan addini na gari sakamako mai kyau zan samu in mutum na kan mummunan addini kuma bai samu sakamako mai kyau ba ala haddi qawlihi kamar da yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhum kaga sai an ka fara da waɗanda fuskokin su suka yi muni to kaga shi yasa da yace lakum dinukum kaga wa'idin waliya din addini na na gare ni to kaga yanzu za a fara wa ko a fara da wa'id tunda an ce addinin suna nan nasu sai ba a fara ba sai aka fara da alƙawalin da aka yi mishi kamar da an ka ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh kaga a fara da fa ammal ladina byaddatu sai an ka fara fa ammal ladina suwaddatu wujuh to haka ne shi ba irin wannan al-tayy wan nashr ko al-laff wan nashr ghairu murattab shi suke kira mushawwish a fara da ɗaya da biyu maimakon a koma ɗaya da biyu sai a yi biyu sannan a koma ɗaya kaga ya kuma ghairu murattab to shine an kai sai da an ka kare da yanzu da nasr sannan tunda an ce lakum dinukum wale din sai an ka fara da liya din aka yi bayani shi tunda ya ci nasara addinin sa sannan an ka dawo zuwa ga waɗanda musu bi addinin shi ba lakum dinukum tabbat ya da abi lahabin wata qala yace fa ta'ammal ka kalla ka yi dubi malaman zauri sun kace ka ni'imta dubi fi hadhihi almujanasa a cikin wannan mujanasa dacewa ta jinsi kenan mujanasa ta ilimin balaga alhafila wadda ta cika bai da hadhihi suwar tsakanin waɗannan surori ma anna suratul nasr ta da cewa suratul nasr min awakhir ma nazala bil madina tana karshen abin da ya sauka madina wal kafiruna ita ko kafiruna wa tabbat da suratul tabbat min awail ma nazala fi bi makka suna farko abin da ya sauka a makka li yu'lama don asan anna tartiba hadhihi suwar tartibin waɗannan surori min Allah daga Allah na wa bi amrihi da umarninsa qala yace wa wajhun akhar duk imamu fakhruddin razi yake magana magana shi ta imamu suyuti ya dauko fuska kuma ta gaba ko dacewa ta gaba wa huwa annahu lamma qala lokacin da Allah ce lakum dinukum addinin kuna gare ku waliya din addini na gare ni ka annahu qila kamar dai an ce ya ilahi ya ubangiji na ma jazaul muti' menene sakamakon wanda ya biyayya qala husulun nasr wal fathi Allah zai bashi nasara zai bai musu budi fa qila wa ma thawabul asi menene sakamakon wanda ya saba fa qala al khasaratu shine hasara eh wasu na cewa hasara cewa wasu suna cewa kuma asara eh yanzu in kafta wajen maraɗi da kaji an ce wancan ɗan asara ne to lamari ya ɓaci awo alhasaratu fi duniya zai hasara a duniya Allah ka tsare mu wal iqabu kuma zai samu uquba fil uquba a can ƙarshe kiyama kenan kama dallat alaihi suratu tabbat kama yadda suratu tabbat ta bayyana amin ya Allah ya rabbal alamin eh surar da za mu tashi a kanta ita ce wato suratul ikhlas suratul ikhlas makiya ce ma'ana ta sauka a makka sannan kuma waɗansu malamai sun ce ta sauka a madina amma imamu suyuti ya rinjayar da cewa ta sauka ne a madina rajjaha kenan kaunaha madaniya a cikin al-itqan fi ulumil qur'an an gane ko wasu kuma suna ganin a ɗauki cewa ta sauka makka ta sauka madina domin akwai surorin da ake ma irin wannan taken da fatiha ita ma tana cikin waɗanda ake ma wannan abin nan sannan ana kiranta wato suratul ikhlas ana kiranta suratul asas surat tushe tauhidi kenan da ikhlasi da tauhidi kusan abin nan suna tahiya kuma ana kiranta suratul tauhid surat tauhidi an gane ko sannan ana kiranta al-muqashqisha dama tauba ana kiranta al-muqashqisha kafin ita ana muqashqisha kenan sura take barantar da mutum ta barantar da mutum da shirka da kuma riya kuma ana kiranta suratul samad ko ba ka nan bane don ya zo Allahu as-samad an gane ko yawwa to sannan ko suna kiranta suratu tafrid surar kadaitawa التفريد هو إفراد الله بالعبادة سورة التجريد كنن تجريد الإيمان من الشرك سيدة تد إيماني دقى شركة إذا من توسأل كاكي سنة أنا كنن النجاة تشيلة نوان دا أدى توهيني شيء تشيلة ثم ننجي الذين اتقوا أنا كنن الولاية wato wala'anci wilayatul imani kenan domin imani bai cika sai da aqidatul wala'u wal bara gane ko yawwa ayoyi kuma suna da dama kan wannan to suna kiranta kuma an-nisba an gane ko an-nisba an-nisba dangantaka ana danganta musulmi zuwa ga imani a danganta kafiri zuwa ga kafirci al-mu'arrifa mai sanarwa domin tana sanar da kai tauhidi aljamalu kyawu don babu inda kai tauhidi kyawu almani'a tana hana mutum tana da mutum daga kafirci kuma tana hana shi daga shaidanu tana cikin surun da ake karantawa bayan salloli an gane ko to sannan kuma ana kiranta almunfira mai sa gudun mutum ya gudu ya guji kahirci kenan an gane ko ko almunaffira albara'a ana kiranta albara'a domin barra ce daga kanci almuzkira mai tunatarwa akwai wa'azi cikin ta annuru ana kiranta haske domin tauhidi haske ne al'amanu ana kiranta aman aminci aminci ce daga kafirci da shirin masu shiri yan shiri sakkwata ga cewa dan shiri in ka duba cikin littafin alfairuz abadi cikin basair zawit tamyiz kaga an kawo ta kuma ash-shafiya mai warakarwa ai duk qur'ani na mai karwa ce al-mu'awwiza wanda ana neman tsari da ita kenan ko mai bada tsari an gane ko yawwa to bai so da ya koma cikin basair zawi tamwiz da at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama adadin ayoyin ta tana da ayoyi guda biyar a cikin adadin al-makki da ash-shami sannan tana da ayoyi hudu a sauran adadin adadin haruffanta arba'in da bakwai adadin kalmominta sha biyar abdullah tayyar ya ce la nasu fiha wala mansukh babu aya da ta shafe hukunci wata aya a cikin ta kuma babu wadda aka shafe hukuncinta tartibinta a jerin surorin alqur'ani a tartibul mushafi ita ce sura ta biyu. a tartibun nuzuli kenan wan nuzuli ana nufin a tartibun nuzuli ita ce sura ta ashirin da biyu da sauka sun ka ce nazalat ta sauka wato بعد سورة الناس كنان باين سورة الناس تسبكا وقبل سورة النجم كما تسبكا قبل سورة النجم نفتا أنا فهمتها to kasancewar ta ta sabka bayan suratul nas akwai abin dubawa saboda suratul nas madaniya ce an gane ko sai dai ana nufin ta sabka a makka kuma ta sabka a madina amma ita suratul najmi makkiya ce ko ba karan bane kenan mafita dai irin wannan sai an ce ta sabka so biyu tunda suratul nas muttafaqun alaihi madina ne ta sauka suratul ikhlas in muka zo cikin tanasuqud durar fi tanasub suwar na imam suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace qala ba'dhum sashin malamai yace wudi'at huna an sanya ta anan lil wizani fil lafzi don saboda wizan daidaitawa ta ma'aurawa kenan fil lafzi a cikin lafazi baina fawasiliha saboda wizan wazani na dacewa ta lafazi baina fawasiliha tsakanin karshen ta wa maqta surati tabbat da surati tabbat dalun dalun kenan fi jidha hablum mimma sada ta kare da dalun qul huwallahu ahad دال الله الصمد دال لم يلد ولم يولد دال ولم يكن له كفوا أحد دال كنا أهنكل تامو إنسان mun ji wannan kinan hada ta huskar lafazi ta an ka hankalta ba wa aqulu kuma sai imamu suyuti ce ina cewa zahara li huna ya bayyana gare ni ghairal wizani bayan dacewa fil lafzi a cikin lafazi anna hadhihi sura wannan sura muttasilatun tana hade bi qul ya ayyuhal kafiruna fil ma'ana ta fuskar ma'ana ولهذا قيل شيء صاري أكتب من أسمائها أيضا أنا كرن تلك سورة الإخلاص أنا كنت إخلاصي وقد قالوا سنتي إنها اشتملت على التوحيد تاقم شيء توحيدي إتكنا سورة الكافرون وهذه أيضا مشتملة عليه وأن إتما تاقم شيء توحيدي ولهذا دون أن قارن بينهما في القراءة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يحدث أتين قراءة في الفجر أتكن صلى الفجر صلاة ركعتا الفجر والطوافي da kuma lokacin sallar tawafi wadduha da cikin sallar duha wa sunnatul maghrib da sunna ta bayan maghriba wa subhul musafir ko da subhi ta mai balaguro an gane ko ma'ana raka abi da mai balaguro zai yi maimakon ce nafilatul musafir wa maghribu lailatul jumu'a da maghriba ta daren Juma'a. Ma'ana dai kasance suna bayani kan tauhidi shi yasa ake karanta su musamman in ka kalli sallar abin nan alfajir mutum ya tashi. Kaga ya kamata ya bude da tauhidi. Sannan shafa'i da wuturi in ka yi shi zaka kwanta kuma sai ka liƙe da su da tauhidi. A bude da tauhidi a liƙe da tauhidi. shekul islam ibn taymiya ma ya taba fadar magana mai kama da wannan rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin mai tahqiqin wannan littafi a number 1 in ka diba wajen juma'a ya ce akhraja al-haythami fi majma' az-zawaid an ibn umar ya kawo dai bayanai mai so yana aiko mawa nan yace wa zalika inji imam suyuti dalilin haka ko annahu shi Allah lamma na fa ibadata ma ya'buduna da ya kore ibada abin da suke aika suke bauta ma sarraha huna bi lazimi zalika sai Allah ya ya fada qarara malaman zauri sun kace ya kururutas bi lazimi zalika da lazimin wannan wa huwa anna ma'budahu ahad cewa abin bautarsa guda ne kina umurci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wa aqama dalil alaihi sai kuma ya kafa dalili akan cewa shi kadai cancanta abota masa bi annahu samad bi annahu samadun cewa shine samad samad yana da ma'anoni daban-daban ka koma cikin littafin tafsiri za ka gani kamar ad-durrul masum kamar tatimma ta adwa'ul bayan ta Sheikh Atiya Salim talibin Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wa lam yalid wa lam yulad Allah lam yalid bai haihu ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba me yasa ya fara da bai haihu ba saboda ana iddiayin Allah mi Allah ya haihu to in ko ya haihu kenan kuma an haihe Allah Allah kai mu tsari ولم يكن له كفوا احد بيد تمكا ko guda wala yastahiqqu al-ibadata illa man kana kadhalika ba wanda cancanci bauta kuma sai wanda yake da irin waɗannan sifofin walaysa fi ma'budatihim ma huwa kadhalik cikin abin bautar su babu wanda adda irin wannan wa inna ma fassala abin da yasa an kararrabe bainan nadhirataini tsakanin tamkar juna kenan da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu bi surataini da surori guda biyar bi surataini da surori guda biyu an gane ko kina an rarrabe tsakanin su da idza jaa nasrullah da tabbat yada lima taqaddama saboda abin da gabata min al-hikma na hikma wanda yayi bayanin alaka waccan sura da waccan wa kana ilaaha abin da yasa ilaaha aka biyo bayan ta da suratu tabbat suratu tabbat yada warada alaihi bi khususihi ko eh kina yazo bi khususihi ma'ana nayi bayanin dalilin da yasa ta zo bayan suratu tabbat an gani ko ya yi bayani kuma abinda za a ƙara cewa shi ne cewa surat tabbata ya datar bayanin waɗanda sun kai shirka da Allah tunda Abu Lahab yana cikin gangaren gangaren na daga cikin sanadidul al-mushrikin ita ko suratul ikhlas ta tabbatar da tauhidi an gani ko shi kuma tauhidi kishi shirka ne eh ko haka mun ka ɗauka ina ganin bayanin zai zo muna da ɗan sauƙi-sauƙi to yanzu ka an zo gaba gilli-gilli suratul falak da suratul nas imamu suyuti gaba ɗaya kawo su an gane ko ma'ana haɗe su ya cikin bayani kenan don haka mu ma za mu yi bayanin falak bari mu gani na ganin gaba ɗaya haɗe su to tun da haɗe su gaba ɗai mu ma sai mu haɗe su mu fara da suratul falak a cikin addirasal adadiyyar mawdu'iyya suratul falak makkiya an gane ko sun kace ta sauka a makka au madaniya ko madina amma zance mafi inganci madina ne ta sauka saboda suna daga cikin surorin da suka bayanin labid ibn al-a'sam halifin yahud wanda ya kulla kawance da yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri shi a dalilin saukar su an gane ko yawwa wasu kuma sun kace ta sauka su biyu sannan kuma ana kiranta suratu qul a'udhu bi rabbil falaq al falaq ko safiya ko ko al falaq duk abin da ya balle daga wani abu inna allaha faliqul habbi wan nawa asalin falaq ta nufin tsagewa fan falaqa fa kana kullu firqin ka tsawdil azim sannan kuma ana kiranta suratul mu'awwidhatayn al mu'awwidhatayn surori guda biyu da ake neman tsayi da su kenan al mu'awwidhatayn bihima ko al mu'awwidhatayn wanda da mutum ya karanta suna ba shi tsaro wal mu'awwidhat ana kiran su mu'awwidhat ala taghlib tunda su biyu ne ko kuma a hada da suratul ikhlas sai su zan uku sannan kuma ana kiran su al muqashqishataini muqashqishataini daga qashqasha yuqashqishu shine wato mubarri'ataini suna barrantar da mutum ai an haɗe dalilin kuma suna barantar da mutum daga shirka tunda tauhidi na da neman tsari ga Allah an gane ko an gane ko yawwa suna nisantar da mutum daga munafici sannan kuma ya shahara za ku ga abdullahi bin mas'ud a cikin ƙur'ani shi babu waɗanga mu'awwizataini to kuma sahabbai da za su rubuta alƙur'ani sun yi ijma'i a kansu to yahudawa da kahirai sun ce ai cikin hadisi abdullahi bin mas'ud ai babu mu'awwizataini kenan an ƙara cikin ƙur'ani sai su bar abin da jamhuru sahabbai suka tafi a kan shi to irin wannan maganu na abin nan ne tunda manzo Allah sallallahu ya karanta da su cikin sallah an gane ko kuma sahabbai sun ji su kuma an tabbatar da su shi ya dauke su kawai addu'o'i ne kamar bai dauke su karatun alqur'ani ba misali to wanda da riwayoyin ko da sun inganta lokacin da Abdullahi bin Mas'ud sahabbai sun kai ijma'i ko kuma daga baya ya dawo da kan wannan magana ya dauke su matsayin surori to dan me za a yada irin waɗannan ra'ayukan to irin waɗannan suna na riwayoyi da suke kawowa kamar magana aisha hamsu rada'atin ashirin rada'atin nusikhna ila hamsu rada'atin wa kana mimma yuqra'u min alquran sai su dauko irin wannan wa kana mimma yuqra'u min alquran ko ko wa hunaka abin nan satuqimuhu alarabu bi alsinatiha sun alqurani ba ba a tantance shi ba ma wai daga bani manzo sallallahu alaihi wasallam yace mutane daga baya za su gyara shi da halshen su ma'ana kenan qur'ani an bar shi ba a tantance ba to irin waɗannan riwayat suna nan masu hatsari sai ka koma ma asar ka tabbatar da ingancin asar da kuma menene malamai suka faɗa muna ji da kyau da haka ai hattara almuhimmu na kawo da nan ku ji irin wannan na suna fakewa da hadisi qur'anin ubayyu qur'anin abdullahi mas'ud kafin ai zamanin usman da aka zo ai an tantance an tsaya ne an rubuta na ƙarshe kuma an yi ittifaki tsakanin sahabbai kan duk abin da ke qur'ani shi wancan kafin ƙur'ani ya ƙara sauka wani na rubuta wani wani bai rubuta ba to me kuke so to Allah ya sauka adadin ayoyin ta suratul falaq tana da ayoyi biyar adadin harufan ta harafi 71 adadin kalmomin ta kalma 23 Abdullah Tayyar yace la nasikha fiha wala mansukh babu ayat ta shafe kun wata aya babu wanda an kan shafe kun ta a ciki at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani suratul falaq ita ce sura ta 113 والنزول كنا الترتيب النزولي ita آية تا 20 da sabka سورة سورة تا 20 da sabka الاتقان في علوم القران ان كدوبا da kuma التفسير الموضوعي لنخبة من العلماء da kuma الايات المشابهة الالفاظ da عبد الله الطيار sun kace nazalat ta sabka ba'da suratul fil bayan suratul fil wa qabla suratul nas sannan ta gabaci suratul nas sabka wannan shine ad-dirasa al-adabiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar game da suratu al-falaq an gane ko to yanzu sai sura ta biyu sai suratul nas wanda ita ce kenan masu qul a'udhu qul a'udhu suratul nas makkiya aw madaniya ita ma an yi sabani amma zance mafi inganci wato madaniya ce tunda ta sauka ne a madina kamar yadda ta sauka ne tare da suratul falaq suratul nas ana kiranta wato samma suratu qul a'udhu bi rabbin nas kuma ana kiranta al mu'awwidhatayn kuma ana kirantu al mu'awwidhat duk wannan ya gabata a cikin waccan ana kiran su al muqashqishatayn ina fata an fahimce ni malamai duk sun kada da yasa aka kira su al muqashqishatayn in ka diba cikin tafsirin su za ka ga bayani kamar tafsiri na imam al qurtubi kana iya dubawa sai ka gani abin da ya kawo an gane ko yawwa adadin ayoyinta tana da ayoyi bakwai a cikin addu al-makki kenan lissafi na makki wa shami da na sham sannan tana da ayoyi shidda a sauran lissafin waɗanda ba mu kawo ba kenan al'adad al-basri da ba mu kawo ba da al'adad al-kufi da kuma al'adad al-madani al-awwal wal akhir duk ba mu kawo su ba kenan suke da shidda adadin haruffanta tana da harafi 80 suka ce sannan adadin kalmominta tana da kalma 20 cip cip Abdullah Tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh babu wanda ta shafi ba wanda aka shafi kanta babu wanda aka shafi ta an gane ko wala mansukha kidan babu ayat da aka shafi hukuncin ta a cikin ta at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 114 wan nuzuli tartibi na sauka ita ce sura ta 21 da wato sabka an gane ko akan ra'ayin an doki cewa wato a makka ne ta sabka ko kuma ta sabka su biyu nazalat ba'da suratul falaq ta sabka ne bayan suratu falaq qul a'udhu birabbil falaq wa qabla suratul ikhlas sannan ta gabaci suratul ikhlas sabka kamar yadda wato suka kawo duka wanga yana buƙatar tahqiqat al-ilmiya min an-nahiya al-asariya mun gane ko to wannan shi dai ne yanzu a ƙarshe za mu zo a cikin tanasu ƙuddurar mun ƙare bayani kan shi sai mu zo zuwa ga wato abin nan imamu suyuti a cikin tanasu ƙuddurar yake cewa suratul falaki wan nas suratul falak da suratul nas a ƙuru ina cewa hatani suratani waɗannan surori guda biyu na zalata ma'an sun sabka tare kama fi dala'il lil bai haƙi تاهن دلائل النبوة إمام البيهقي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين فلذلك سبب wannan ne ta aka hada su ma a mashtarakata tare da abin da suka yi tarayya fihi a cikin shi min tasmiya ta suna bil mu'awwidhatayn an sai suna mu'awwidhatayn an gane ko wa min al-iftitahi tare da budewa bi qul a'udhu kenan ko shi tana da qul qul kuma kenan wa uqiba bihi ma suratul ikhlas sai aka biyo aka biyo aka biyo da su bayan suratul ikhlas li'anna thalatha domin waɗannan guda uku summiyat an sanya musu suna fil hadisi a cikin hadisi bil mu'awwidhat ka gare su kenan wa bil qawafil qawafil an gane ko asalin qafila shine wato ayari ne masu tafiya ko shi yasa yanzu ba suke kiran mota ta balaguro qafila bus kenan tunda yanzu ita ce raƙumin balaguro to mai takikin littafi dai ya kawo bayani wanda ba sai mun shiga cikin shi ba ya ce allazi asartu alaihi hadisi abdullahi in gani wa ya kawo shi ya kawo bayani ya ce kadiba cikin al-bukhari fi fada'il al-qur'an an gane ko akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad bihinna kullu layla sannan ce kuma shi wannan asar da ya kawo na cewa ma a kulu fa kulkul huwa Allahu ahad wal mu'awwidataini yace kadiba cikin musnad da Imam Ahmad da kuma Abu Dawud cikin al-Adab sannan kuma Imam Nasa'i fil Isti'aza at-Tirmidhi fi da'awat nan zaka ga inda an ka kira su abin nan al-mu'awwidataini yace wa qaddamtu wa qaddimat al-falaq an gabatar da falaq ala nas akan suratul nas wa in kanat aqsara minha duk da yake ita falak ta zama gajeruwa li munasabati maqta'iha saboda dacewar wani yanki na tafil wizani wato na wazani dace walla fuzza li fawasil al-ikhlas saboda fawasil al-ikhlas ma'a maqta'i tabbat tare da maqta'ana tabbat qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad kaga wani wuri ta kare da dalin wani wuri ta kare da qafun to kaga suratul ikhlas dalun dalun dalun dalun sannan kula a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab nan ma ta dace da tabbati yada kenan sai an ka hankalta ma suran da sun ka gabace ta wasu ayoyin suna karewa da ba'un wasu da dalun to sai aka ita gabatar da ita akanta wa hadha akhiru ma manna Allah bihi wannan shine karshen abinda Allah ya mini baiwa alayya Allah ya baiwa akai na min istikhraj munasabati tartibi suwar na tace na kawo wato tsatsake ko cirato dacewa surori wa kulluhu dukkan shi min mustanbatati yana daga cikin abin da ni istinbati da kokari na walam a'sar fihi ala shay'in li ghairi ban yi karo ba a'sar ban yi tuntube ban yi karo ba fihi a cikin wani littafi ala shay'in akan wani abu li ghairi na wani na illa an-nazr li yasir sai dan kadan an-nazr da zayun dan kadan alladhi sarrahtu wanda kuma na faɗa ƙarara na kururutas in ji malaman zauri bi azwi lahu da danganta shi duk maganar da ba ta ba sai in ce qala ba'dhum ko qala fulanun qala fulanun falillahi alhamdu godiya ta tabbata alama alhama akan abin da ya mini ilhama wa shukuru kuma godiya ta tabbata alama man nabihi akan abin da ya ni'ima da shi wa an'ama wato ya mini ni'ima da shi man ne yana nufin godiya ko abin da ya bani shi kuma ya mini ni'ima subhanaka Allah tsarki ya tabbatar maka la uhsi sana'an alayka ba zan iya kiyaye ba kididdige yabo gare ka ba anta kama asnita ala nafsi kama yadda kai yabo akan ka sun bar aitul imam fakhruddin sannan ga imam fakhruddin razi zakara ya ambata fi tafsirihi a cikin tafsirin sa kalaman latifan magana wadda take mai hikima fi munasabati hadhihi suwar na dacewa waɗannan surori an gane ko faqala sai yace fi suratul kautsar an gane ko amma a cikin suratul kausar kiran bayanin shi ne ya kawo yace e ilam ka sani anna hadhihi sura wannan sura kal mutammima kamar tana cikawa ne lima qablaha min as-suwar naga abin da ya gabace ta na surori wa kal asli lima ba'daha tana matsayin kamar asali ga abin da zai zo bayan ta kenan galibin ka'idar da ake aiki da ita sai ka iske wata sura tana cika bayanin wata sura ne sannan kuma wata za ta zamanto asali wata ta zamanto kamar far'i na bayani to sannan ya ci gaba da kawo bayani wannan bayanin yana da tsawo ba za mu samun damar gabatar da shi ba na fata ana fahimta ta to wannan yan uwa shine karshen bayanai game da tanasu kuddurar illa akwai wadansu abubuwa da ya kamata mu dan kawo kenan sauran bayanin mai so yana koma cikin littafin tanasu kuddurar ya ga abin da an ka kawo muna ganewa ko الدراسة العددية الموضوعية المتعلقة ينزو بالقرآن الكريم قالكم باختصار adadin haruffan alkur'ani suna kawo su cewa harafi dubu ɗari uku ne da ashirin da biyu da ɗari shidda da hudu dubu ɗari uku da ashirin da biyu da ɗari shidda da hudu adadin kalimomin alkur'ani suna kawo su kalima dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara kalima dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara adadin safahohin alkur'ani surorin alkur'ani surorin alkur'ani sura ɗari da sha hudu 114 ne an gane ko yawwa sannan adadin ayoyin alkur'ani za mu ga akwai riwayat daban-daban an gane ko in muka duba a cikin al'adadu almadani al'awwal aya dubu shidda da ɗari biyu da sha bakwai adadul madani al'akhir aya dubu shidda da ɗari biyu da sha hudu adadul makki na makka kenan aya dubu shidda da ɗari biyu da goma adadul basri aya dubu shidda da ɗari biyu da hudu adadul dimashqi shine aka ce ma shami aya dubu shidda da ɗari biyu da ashirin da shida a wata kuma riwaya dubu shidda da ɗari biyu da ashirin da bakwai an gane ko adadul himsi hims himsi wato aya dubu shidda da ɗari biyu da talatin da biyu adadul kufi na kufa aya dubu shidda da ɗari biyu da talatin da shidda an gane ko akwai waɗansu maganganu da ku ga aya dubu imamu suyuti ya kawo waɗansu a adad in kun diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an akwai riwayar da za ku ga an kawo dubu shidda da ɗari biyu da hudu wata riwaya dubu shidda da ɗari biyu da ashirin da dubu shidda da ɗari biyu da hudu da dubu shidda da ɗari biyu da da ɗari biyu da sha hudu an gane ko da kuma ta dubu shidda da ɗari biyu da sha bakwai ba da ashirin da bakwai ba sannan ta dubu shidda da ɗari biyu da ashirin da biyar waɗannan duka adadin da za ku ganin ana kawo su na fata ana fahimta ta to akwai kuma riwaya ta dubu shidda da ɗari biyu da arba'in da tara ita ma akwai wannan riwaya abinda muke so mu ce duk wannan saɓanin duk wannan saɓanin kamar galibi inda wani ɗauka wakafi na wani kuma ya ɗauke shi matsayin aya amma adad wanga kufi galibi yanzu shine aka fi aiki da shi mai 6236 wancan adadin 6666 wannan adadin ma galibi adadi wanda za ku yi ya shahara amma bai da wata riwaya bai da wani asali mun gane ko to adadin kuma juz'i na alqur'ani qur'ani yana da juz'i 30 in tabe juz'i daban hizbi daban hizbi 60 juz'i talatin domin duk juz'i guda matsayin izubi yake ko hizib biyu mun gane ko to da wannan ne zai baka cewa kenan sai a samu kenan juz'i talatin ko ba haka ba izhi sittin nisfi kenan ɗari da ashirin rubu'i kuma sai zama tomi ɗari biyu da arba'in sumuni ha ɗari hudu da tamanin yawwa alaramma adadin kira'o'in Qur'ani almutawatira guda goma ne alqira'atul ashra al-kubra da wato as-sughra ko ba karan bari eh to adadin surori makkiya wanda an kai ittifaki akan shi sura 86 adadin surori madaniya surori 28 wanda an kai ittifaki wanda kuma aka yi sabani akan sa sura 12 ne saboda samun waɗansu surori ko waɗansu abin wasu ayoyi makkiya da kuma madaniya cikin adadin huruful qur'an akwai riwaya ta dubu uku wadda muka faɗa dubu ɗari uku da ashirin da biyu da kuma ɗari shida da hudu akwai wadda ada dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya yana yiwa bambanci wannan adadi saboda tana yawan su kawo basmalolin da ke cikin surori su haɗa da su sai a samu bambanci asar da hadisi da suke kawo cewa cikin qur'ani akwai harafi dubu so dubu harafi miliyan ɗaya wannan hadisin ma shek nasiruddin albani ya ce maudu'i ne kuma in ka nima ma bayan ma maudu'i na in ka kalli harufin qur'ani ba su kai haka ba to haka mutum kuma zai iya ƙara faɗaɗa bincike game da alqur'ani dan alqur'ani gulbi ne wanda bai da iyaka akwai littafi al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ibrahim awad dan kasan misra zaka idi ba ka ga adadin na ayoyin alkur'ani da riwayoyinsu da yadda an ka kawo su sannan kuma za a iya bincike musamman kan kowane harafi so nawa ya zo a cikin alkur'ani mai girma min alif ila alya wanda shi ma bincike ne mai kyau ɗalibi ilimi zai iya gabatar da shi to yanzu dai sai mu ce mana ma Allah godiya da Allah subhanahu wataala ya nuna muna mun fara wannan aiki kuma mun kawo ƙarshen shi muna fatan wannan aikin Allah ya karɓe shi ya tsarkake mu da niyoyinmu a cikin ayyukanmu gaba daya ya ba mu dacewa da suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ba mu albarka alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duniya da lahira da mu da gaban mu da bayan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko kuma Allah shi kashe mu akan tauhidi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da yamma littahi shi hidima da yamma addinin musulunci hidima da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan kuma aiki na dan adam bai gushewa sai an samu kuskure cikin shi ko ba karan bane ana iya samun kuskure ana iya samun taksir kasawa irin ta dan adam to don haka ba wai an kai karshen ilimi bane ko an kai karshen bincike wannan abinda Allah ya ba mu iko ne mun ka gabatar to nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته